أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yin Allah subhanahu wataala godiya da ya kama wani lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka sharhi na alfiyatu iraki a wannan wuri mai albarka multaka ta tulabul ilm muna har yanzu muna cikin bayani kan hadisi hasan muna cikin bayani kan hadisi al-hasan kenan kamar da muka sani kwanakin baya mun tattauna game da hukunce-hukuncen malamai da suke mai da martani game da magana ibn salah da ya nuna cewa hadisi da abi dawuda ya yi shiru kan shi to yana nuhi hadisi hasani to duka mun bayani game da ibn rushaid da ibn sayyid nas to yau za mu yi bayani kan maganar imamul al-bagawi malaka cewa walbagayu iz qasamul musabiha ila sahih ila sihah wal hasan ja'iha an al hasan ma rawahu fi sunan rudda alayhi iz biha ghairul hasan kana abu daud aqwa ma wujida yarwihi wal da'ifi haythu la yujad haythu la yujad في الباب غير غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن مده والنسائي يخرج من لا يجمع عليه تركا من من تركا مذهب المتسع kenan nan wurin imam al-bagawi cikin littafin shi al-masabe imam al-bagawi yana da littafi al-masabe Imamun Bagoyi kamar da muka sani mashahurin malami ne cikin malaman hadisi, sannan kuma malami ne cikin malaman fikihu yana da littafi sharhu sunna. Sannan kuma yana da littafi ma'alimin tanzil na ɓangaren tafsiri. Ma'alimin tanzil cikin tafsiri yana da sharhu sunna sannan kuma yana da littafi almasabe. Imamul Bagawi sananne ne cikin malaman hadisi. yake cewa walbagri iz qassama masabiha cikin littafin shi al-masabi ya kasa hadisai kaso nawa kaso biyu iz qassama al-masabiha ya kasa hadisai a cikin littafin shi al-masabi ya kasa so biyu ila siha wal hasan janiha ya nuna cewa hadisai in aka samu hadisi sahihi in kana neman hadisi sahihi to kaje cikin sahihai ne bukhari da muslim idan kana neman hadisi hassan ka ta cikin kutubu sunan kutubu sunan ina ya raba hadisai kaso biyu imma bangaren hadisi sahihi to inda kana nan hadisi ingantacce to sai dai cikin bukhari da muslim in hadisi hassan ne sai cikin ashabu sunan abi sunan abi dauda tirmidhi nisa'i ibn majah da nasa'i mun gane yake cewa annal hasan ma rawahu fi sunan hadisi hasan shine abinda ashabul sunan suka rawaito sunan mutane guda biyar da muka sani ko guda hudu sunan guda hudu da muka sani rudda alaihi an maida mashi martani game da wannan magana da yace sahihi sai cikin sahihai ne hasan sai cikin sunan to an maida mashi raddi rudda alaihi an maida mashi martani izbiha ghairil hasan cikin kutubu arba'a sunan arba'a ana samun wanda ba sahi ba hasan bane ba ana samun sahihi abi dauda mun karanta farkon kitab littafin abi dauda farkon hadisin da yake fara sawa wanda ya kowane ne inganci yana sa shi shine gaba cikin babi sannan ya duba akwai hadisi hasan sannan ya duba akwai wanda ke da rauni kaɗan sannan ya duba wanda ke da rauni mai tsanani ya ce bayan tuhu ina bayani kan shi ashe cikin kutu cikin wa'annan littattafai sunan arba ana samun hadisi sahihi mun fahimta yake cewa kana abu dawud aqwa ma wujida abu dawuda shine mafi littafin da daga ka wuce sahihaini littafin abu dawuda zaka iskewa shine mai martaba ta uku cikin maratibul kutub sita haka ne to kuma shi dinnan yana sa littafin shi horkon abin da yake sa hadisi sahihi yake sawa in yayi babi to yana duba cikin wannan babin wani hadisi ne ko wani inganci shi yake fara kawowa mun gane yarwihi wadda'ifi haisu la yujad yana rawaito hadisi sahihi sannan kuma yana rawaito da'ifi haisu la yujad in ya bincika bai samu hadisi sahihin ba mun gane fil babi cikin babi wa gairuhu da inda ba nan ba misali abi dawuda martaba ta farko cikin littafin shi hadisi sahihi yake sa martaba ta biyu hadisi hasan mun gane martaba ta uku in ya samu hadisi ya siyo da'af sai ya hifz sai rubuta wanda ke sai ya zo da ya siyo da'af na uku sai shadidi da'af to na wurin malam ke cewa shi abi dauda har da ifi yana sawa fil babi wa gairihi da da ifi da wanda ba shi ba amma yaushe ne yake sa hadisi da ifi aisu la yujad in bai samu fil babi ba in bai samu cikin babi hadisin sahihi ba misali ya kafa babi akan arwalla sai duba cikin hadisan da ya sani ya hardace babu hadisi ingantacce bangaren arwalla sai kawo hadisin me sai kawo da ife kawo hujja da shi saboda me fa zaka indahu min aqwa kenan shi wurin shi ya fi aqwar ra'ayi min ra'ayahi ya zanto maganan malami gara a kawo hadisi da ifi ta maganan malami kenan nihin shi in ya duba cikin babi bai samu hadisi sahihi ba to sai kawo hadisi da ifi saboda me shi ya fi aqwa min ra'ayin rijal wannan hadisin da ifin ya fi amfani da fiye da a ce wani malami ya ce kaza akan akan mas'ala mun gane daga nan qalahu ibn munda ibn munda shi ma ɗaya ne daga cikin malumai wanda yana bayani ne yana ƙara bayani game da yake cewa wan nasa'i yukhraj man lam yajma'u ibn munda yake cewa shi ma imam nasa'i yana fitar da hadisi wanda hadisin mutanen da ba a taru ba alaihi tarkan ba a taru ba akan yada shi ma'ana nasa'i yana fitar da hadisi sahihi da hasan da hau mutunan da ba a maturuki ya ma'ana da ifi ne amma ba a yi ishma'i kan da ifancin shi ba kenan ba a haɗu ba cewa wannan mutumin ba a karɓa hadisi ko ta wace hanya in aka samu mutum goma suka ce wannan malamin da ifi ne sai aka samu mutum biyu suka ce a wannan mutumin ana iya ansa hadisin shi mutum goma sha biyu suka suka yi magana kan wannan malamin mun fahimta amma goma sun nuna cewa wannan hadisi wannan mutumin ka ka rawaito hadisi ya samu aka samu mutum biyu sun ce wannan malama ana iya ana iya ansa hadisin shi to shi imamu nasa'i yana fitar da hadisin shi a asali wannan mutumin ba a fitar da hadisin shi saboda me da ifi ne kuma mutum goma suka nuna cewa yana da rauni dan mutum biyu sun ingantar da shi ana ba yiwa aiki da shi to imamu nasa'i in dai ba a taro ba kan barin wannan mutuna to imamu nasa'i mazhabun muttasi'in shi kofa guda ce mun fahimta mun gane abiyat din za mu mamaita fassara su wal bagayi iz qassama masabihi shi kuma imam bagayi ya kasa littafin shi ya kasa hadisan shi kaso biyu ila siha was alhasan janiha ya kasa hadisan shi in ma zanto hadisai sahihai to sai ka ta cikin sahihaini bukhari da muslim a fahimtar imamun bagawi ina kadai za a samu sahihi bukhari da muslim kawai ina za a samu hadisi hasan abi dawuda tirmizi nisa'i ibn maja mun fahimta shi a tunanin shi in kana son neman hadisi sahihi kawai ka tai bukhari da muslim kawai in kana neman hadisi hasan ka tai kutubul arba'a abu dawud da tirmizi nisa'i ibn majah mun fahimta eh ya aiki da wannan
saboda su sun gina hadisan su kan sahihi su kuma wannan ba su gina kansu hadisan su kan sahihi ba to amma ai kai ya ce hadisi hasan kadai za a samu can ko ka gane in ya ce hadisi hasan kadai za a samu can to ai akwai wanda ke rawato da ifi ko kan gane sannan kuma cikin su ma ai akwai wanda shi ma ya rawato hadisin sahihi irin da hadisin da bukhari ya rawato to sai a katari shi ma malamin shi ya koya mai wannan hadisin yana yana da wannan hadisin shi ma kuma dole ya rubuta shi cikin littafin shi kenan ba hasan kaɗai ya rawato ba mun gane fahimta imam bagawi yake ce al-hasan hadisi hasan ma rawahu fi sunan abinda aka in kana nan shi abinda aka rawato cikin sunan shine hadisi hasan da abinda ke cikin sunan kenan hadisi hasan ne in kana neman hadisi hasan tayi cikin kutubul arba'a rudda alaihi an maida mishi martani rudda alaihi an maida mai martani is biha ghairul hasan cikin littattafan nan guda hudu akwai wanda ba hasan ba mun gane daga nan to sabuwar magana kana abu dawud aqwa ma wujida yarwihi wa da'if haythu la yujad fil bab abi dawud ya kasance mafi yawancin abin da aka samu ga abi dawuda cewa yana rawaito hadisai sahihai kuma yana rawaito hadisi hasan mun gane hadda ifi yana rawaitawa mun gane haisu la yujad fil babi gairuhu sai ya duba cikin babin da yake son yayi kaho babi babu hadisi sai da ifi kadai mun gane babu hadisi wanda ba da ifi ba fazaka indahu min aqwa min aqwa min ra'ayi rijal yake cewa ya sa hadisi da ifi a cikin babi ya fi ya kawo maganan malami kawai ce malami kaza ya ce kaza bangaren arwalla ko bangaren shahakufi babu hadisi to gare kawo hadisi da ifi wurin mun gane qalahu ibn munda wannan magana ibn munda ya faɗe ta mun gane wannan sa'i shi kuma nisa'i annasai nisa'i yukhraju man lam yajma'u alayhi tarkan mazahib muttasi'a shi ne sa'i yana fitar da hadisin da mutunan yana fitar da hadisin mutunan da ba a taru ba wurin yada shi ma'ana ba a taru ba aka ce wani hadisin ka kuroto hadisin shi kwata-kwata an samu mutane biyar sun ce da ifi ne sai aka samu mutum ɗaya ya ce a wannan hadisin mutunan wani ana iya karɓar hadisin shi mun fahimta misali a samu hadisi abu wa'il ya rawato hadisin abu wa'il wannan abu wa'il da ifi ne mun gane wannan mutunan da ifi ne misali to abu imam nasa'i sai a samu mutum biyar a samu bukhari muslim a samu abi dawuda ko a samu cikin manyan malamai a samu irin sai sufiyana sauri a sauri duka wannan mutum nawa aka samu mutum hudu dukansu sun ce wannan mutumin maturuki ne ko kuma da ifi ne kama kai shi matsayin maturuki da ifi ne mun gane to sai a samu mutum ɗaya sai nuna wannan malamin ana iya ansa hadisin shi makabuli ne ana iya ansa hadisin shi to shi imamu nasa'i yana iya ansa yana iya yana iya rawato hadisin a samu hadisin da wannan mutumin ya rawato cikin arwalla misali almasu al-khuffaini khuffaini mun fahimta to shi yanzu wannan hadisin yana iya rawato shi cikin littafin shi amma ka ganin wurin ai imam al-bukhari ba ya rawato shi shi da an ce mutum da ifi ne ba ya rawatowa haka muslim mun fahimta to amma nisa'i a fahimta shi wannan mazhaba ce mai faɗi mazhabin muttasi mazhaba ce mai faɗi ka iya yadda kake dan mutum ɗaya ya ce in mutum ɗaya ya inganta shi dan mutane sun ce wannan mutumin ba a karɓa shi in dai ba a haɗu ba wurin da ifanta da shi ba shi yana hidda da hadisin shi mun gane ko mu gane ba suna da matsala kamar wannan mutanen sai a samu cikinsu su ma suna da matsala sahihi ne suka inganta shi a'a nan wurin aita akai wa'annan duka sun nuna cewa da ifi ma'ana a samu mutane masu yawa su nuna cewa da ifi ɗaya ko biyu ko kaɗan su nuna cewa ba a yada shi ma'ana ana makabuli na an iya aiki da hadisin shi to kana nihin cewa in ya zanto wanda ya ce ana aiki da shi ma ya zanto da ifi eh to aina ba dama mai rauni ba bai bai taimaka mai rauni mun fahimta dole sai an samu wanda shi din wanda magana shi ana jin magana shi mun gane na'am a duba akwai akwai abin da ba a gane ba a duba akwai abin da ba a gane ba malaka ce wal bagayi iz qasama musabih imam bagawi ya kasama littafin shi mai suna masabih sunan littafin imam bagawi al masabih ila siha wal hasan ja'iha cewa ana samun hadisin ingantacce cikin sahih bukhari ko muslim hadisi Hassan cikin Abi Dawuda, Tirmizi, Nisa'i, Ibn Majah. Su ne ake ce ma kutubus arba'a ko kutubus sunan. Mun fahimta wanda su suna aiki ne abin da ya shafi fiqh ne kawai. Mun fahimta? Annal Hassan ma rawahu fil fi sunan in kana neman hadisi sahihi. Hassan abinda aka rawaito cikin sunan shine hadisi Hassan. Rudda alai sai aka maida mai martani game da wannan magana da ya faɗa. izbiha gairul hasan cikinta akwai wanda ba hasan ba cikinta cikin wa'annan littattafan akwai wanda ba hadisi hasan ba mun fahimta kana abu dawud aqwa ma wujida yarwihi wadda yarwihi mafi wanda aka samu mai yawan rawaito hadisai da sahihai da hasan shine abi dawuda mun fahimta abi dawuda mafi wanda aka samu yawanci yana rawaito irin wannan hadisan abi dauda yana sa hadisi sahihi horku saboda ya faɗa ce farkon abin da yake sanyawa cikin littafin shi akan babi in ya kawo babi yana duba wani hadisi ne fi kowane hadisi inganci cikin hadisan da ya har da ce cikin hadisin da yake sai rubuta cikin littafin shi sai ya sa shi ne horko mun fahimta in bai samu ba sai ya kawo hadisi hasan in bai samu ba sai ya kawo hadisi da ifi amma ya sirri da'af rauni amma raunin bai da tsaye bai tsaye da tsanani in kuma ya zanto mai tsananin rauni ne ce bayyanto ina bayani cewa wannan hadisin ba rauni ke gare shi mai tsanani kaga ai ya hita to kenan kuma shine wanda aka samu mai rawato nan yace wa da'if yana rawato da'if cikin suna bi dauda ai su la yujad fil bab gairuhu in ya bincika cikin babi misali ya kaho babi akan shafa akan kufi sai duba shi a har da shi bai san wani hadisi ba wanda ke nuna cewa ya halitta a yi shafa kan kofi ko ya haramta wanda zai magana da kan shafa kan kofi sai kawo hadisi da ifi mun gane inda ya bincika cikin babin da ya kafa ko babin arwalla ko babin shafa akan kofi ko babin wankan janaba ko babin duk abin da ya kafa babi sai duba wani hadisi ne zai kawo wa ya zanto hujja kan wannan babin don ya duba bai samu hadisi ba ingantacce ko wanda ko Hassan ko wani sai kawo hadisi da ifi ka hujja da shi alama cewa ya halitta kai kaza amma wani hadisin da ifi mun fahimta fa zaka indahu min ra'ayi aqwa min ra'ayi rijal aqwa min ra'ayi rijal shi ma'ana shi da a ce ba a samu hadisi ko ɗaya ba amma akwai malami cikin malamai wanda yana cewa ya yi istinbadi ko na fiqh yana cewa abu kaza ya halitta a yi daga kawo wannan magana ta wannan malamin kawo imam malik ya ce ni fahimta ta ya halitta a yi kaza ko kuma sa'id ibn sayyib ya ce ni fahimta ta ya halitta a yi kaza to inda akwai hadisi da ifi to sai ya sa shi gaba fiye da ya kawo wannan magana mun gane na'am to shine wan nisa'i kuma shi imam nisa'i yana fitar da hadisin mutunan da ba a haɗu ba wurin zidda hadisin shi akwai mutunan da maturuki ne wanda ba a karɓa hadisi shi ko ta wata hanya to duka malamai duk wanda aka tambaya me ra'ayinka game da malam wani sai ce wani malam wani mutunan ka rubuta hadisi da isi ne mun fahimta me ra'ayinka kan wani ce wannan makaryaci ne ba a rubuta hadisi shi duk kowa aka tambaya an cewa ba a karɓa hadisi shi to kaga an yi taru kan cewa wani mutunan hadisan shi da ife ne mun fahimta to shi imamu nasa'i in aka samu wani malami cikin malamai aka samu wani yace a wani babu matsala kuna iya rubuta hadisin shi to shi kawai rubuta shi zai mun fahimta na'am abin da muka fara dai Allah ka ba mu da shi abin da muka fara kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik